أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yau muna sha tara ga watan Muharram hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar 24 ga watan bakwai miladiya 2024. alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude dai kasuwan banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratul ahzabi tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na 26 wanda yau a daidai aya na 26 ya kamata mu tashi amma la'akari da na'ura na ɗauka akwai buƙatar mu komo farkon shafi daidai faɗin Allah maɗaukin sarki minal mu'mini na rijalun sadaku ma'ahadun lahari Allah maɗaukin sarki ya samu ɗaci kan mu manta a siyaƙi da muka ɗauko na bayani a cikin wannan sura mun kawo bayani akan cewa munafukai sun yi ma'alla alkawari cewa za su tsaya su yi yaƙi matuƙar suka sake haɗuwa da maƙiya a wani karo amma ba su cika sa wani alkawari ba to sai Allah bayyana muna ɗayan sinfi na mutanen kirki su kan alkawarin da suka yi ma'alla subhanahu wata'ala na cewa za su yi yaƙi don ɗaukar kalmarsa suna nan akan wannan alkawari kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan a cikin wannan aya da Allah ya ce minal mu'minina rijal akwai mazaje daga cikin mu'minai sadaqu ma ahadullahu alai sun gazgata abinda suka yi ma Allah alkawari akan sa na yakin da za su tabbata da haƙurin da za su yi akan jihadi sun cika sa wannan alkawari faminhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda ya karasar da rayuwarsa ma'ana wanda ajalinsa ya kare ya zamanto ya rasu yana kan tafarkin cika wannan alkawari shine faminhum man mata aw qutila fi sabilillah shine man qada nahbahu shine nabu shine nadab akwai waɗanda sun ci kasa wannan bakance nasu sun mutu akan tafarkin fi sabilillah sannan wa minhum man yantazir daga cikin su akwai waɗannan suna nan suna jiran shahada ma'ana waɗanda ba su riga sun mutu ba amma yantaziruna shahada suna jiran su samu yin shahada fi sabilillah وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا تغييرا ba su canza wannan alkawari ba kenan in mun dibi a lokacin da wasu suka juya baya sannan wasu ke baya da gabansu a lokacin da wasu suke kiyawa lokacin da wasu suke tsayawa haka rayuwar duniya yake wasu su karɓa ne wasu saki liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim don Allah subhanahu wata'ala ya saka wa masu gaskiya da gaskiyan da suke akai ma'ana ya saka musu gwargwadon yadda suke aiki na gari shine alwafina bi yahudihim wanda suka cika sa alƙawuran su suka mutu akan tafarki na daidai suka mutu akan fi sabilillahi to Allah zai saka musu da wannan gaskiya nasu da wannan cika sa alƙawari da suka yi wa yu'adhibal munafiqina insha Allah subhanahu wataala kuma zai azabtar da munafiqai in yasu aw yatuba alaihim ko kuma ya yafe musu muka yi bayani a jiya a takaice cewa yu'adhibuhum imma tu'a 'alal kufri Allah zai yi ma munafikai azaba matukar sun mutu akan kafirci matukar sun mutu akan wannan munafirci Allah zai azabtar da su in ko ya so ya tuba musu ma'ana su tuba ya karbi tuban su kafin mutuwa ma duk wanda yan mutu akan kafirci sai ya haɗu da azaban Allah amma idan mutum yana kafiri ba a kuma yanke mai hukunci da cewa Allah zai mai azaba dan ba mamaki yana iya ya tuba in Allah ya so sai ya bashi dama ya tuba to shine wannan inna Allah kana ghafurar rahima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne da bayansa bayani ya gabata a cewa ƙarshen wannan ayar ya zo mu'akkali an yi ta'akidin shi da inna inna Allah lalle Allah madaukakin sarki kana ya riga ya kasance gafuran mai gafara ne rahiman ko mai jin kai muka ce so da yawa da gafur da rahim sukan haɗo wuri guda amma su zo mu'akkalai ya zo wuri uku ne a cikin alkur'ani daga ciki akwai wannan guri jiya mun bastata bayani gwargwado Allah ya amfanar da mu abinda muka faɗa wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim sai Allah ya mayar da wa'inda suka kafirce da bakin cikin su su kafiran sun zo da guri sai suka koma da bakin ciki na daya sun kashe dukiyoyi dan tahowa wannan yaƙi na biyu sun tsayar da ayyukansu na uku sun tsaya a nan sun ɗau kwanaki sannan na hudu ga shi bukata ba ta biya ba sun koma da takaicin musulmai sun zo da takaicinsu sun koma da takaicinsu kaga Allah ya mayar da su tare da wannan bakin cikin da suka zo da shi lam yanalu khaira ba su samu alkhairi ba ma'ana ba su samu biyan bukata ba Allah bai bar su sun cutar da masu imani ba Allah maɗaukin sarki shi yake kare bayinsa daga menene daga sharrin masu sharri wa kafa Allahul mu'minin al'ital nan malamai suka ce kama a ce wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi wakila malamai suka ce wannan siga ya fi ƙarhin wa'incin shi yasa aka zo da shi wannan ai agnahumullah sai Allah ya wakilcin mu'minin ya wadace su duk abin da ake bukata Allah ya yi musu suna gida Allah ya musu yaki kenan sai Allah ya ishi mu'minai ya kare su daga makircin masu makirci kamar yadda ni mana ishara a duk lokacin da wasu suke gani suna da ƙarhi ko sun shirya in dai dan su cutar da al'umman manzon sallallahu alaihi wasallam ne matukar wa'annan al'umma sun rike gaskiya sun rike addinin su sun koma ma Allah to la in duniya za su taru akan su ba za su ci nasara ba dan wannan da Allah ya dabbakar da shi ga al'umman manzo na wancan lokaci ba komai ne ya kubatar da su ba sai dai yardan su da Allah sai dai gaskiyar bin manzo abin da ya kubutar da wa'incan yana nan bai gushe ba sai dai in mutane suka kawar da shi shi ne yadda da Allah matuƙar kun yadda da Allah don wasu sun yi wuf a kan ku cewa za su cutar da ku don sun yi shiri don suna da ƙarfi Allah bai bari sai Allah kawo dalilai cikin sauƙi Allah ya kare ku daga sharrinsu shi ne addu'an da muke kullum duk wanda ya nufi mu da sharri Allah mayar mai da sharrin shi akan shi wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah subhanahu wata'ala ya kasance qawiyyan mai karfi ne azizan kuma buwayeyen sarki ne ya gagara kowa yana da ƙarfi kuma gagararre ne kun san ba kowa yake da wannan kamala ba akwai wani wanda yake mai ƙarfi ne amma ba gagararre ba ne yau in ka gwada ƙarfi sai a gwada ma iko sai a maganinka to shi Allah yana da ƙarfin yana da ikon sai dai a samu yin ido a cikin lamarin shi aka Allah yake وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب Allah ya zaunar da wa'inda suka taimaka ma kafirai min ahlul kitabi daga cikin ahlul kitabi min sayasihim daga cikin wuraren zamansu shine ai min usurihim daga cikin manya-manyan gidajensu ko kuma min husunihim daga cikin ganuwansu Allah ya zaunar da su wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba sai ya sanya tsoro a cikin zukatansu ar-ru'b shine shadidul khawf al-khawf ash-shadid tsoro mai tsanani Allah ya sanya musu na ana bayani ne akan banu quraiza kan mu manta a lokacin da muke bayani a farkon farkon surar nan mun kawo bayani cewa a garin madina in kakkala duka yana da ɓangarori guda hudu ɓangaren gabas ɓangaren yamma ɓangaren kudu ɓangaren arewa ko su banu ƙwaraiza suna janubu shark janubu shark sai a ce kudu maso gabas kudu maso gabascin madina nan suke manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su cewa wannan gari namu ne mu duka kan mu bari wani abu ya cutar da shi a bisa wannan idan kun ga za a cutar da mu a garin nan ku yi kokari mu kare garin nan mu ma ba za mu bari a cutar da ku ba dattawa ne an yadda an amince manzo Allah ya amince da su ya yadda su ma sun yadda haka ake rayuwa sai ga kafiran duniya sun haɗe manzon Allah da musulunci kai su duka sun ce za su yaƙi manzon Allah da suka zo hanyoyin da ake tsammanin a shigo garin Madina shine ta ɓangaren Uhud da kuma ta ɓangaren Banu Quraiza sauran yankin Madina akwai duwatsu ba a iya shigowa ta wannan waje inda ake tsammanin a shigo sahabbai a ci nasara a kansu guri biyu ne ɗayan kofa akwai sirri a can inda banu ƙwareza suna can duk abin da zai taho suna kula da shi to nan da babu kariya shine sai an kai handakinsa sai aka yi masa rami kenan yanzu an san hankali ya koma waje guda to ana wannan hali huyayi bin al-akhtab kan manta an-nadari wanda shine ya jagoranci haɗaka da kafirai don a rusar da musulmai da musulunci da ya fahimci akwai hanyar da ana iya shigowa a kawo ga musulmai kuma wannan hanya ita ce ta ɓangaren wa'incan yahudawa da ke zaune a garin madina yaya za a yi ya ce a je a tattauna da su su ba da haɗin kai a shigo ta wajensu a yaƙin manzo Allah da mutanensa lokacin nan Ka'ab bin Asad shine jagoran Banu Qurayza a wannan wurin. Da Huyay bin Al-Akhtab yazo ya same shi sai ya ce da shi a'a muna zaman lahiya da mutumin nan bai saba muna alƙawari ba ba za mu saba masa dan haka ba za mu bari ai amfani da mu ba a cutar. Kun gane ko? To an ce mai son abin kafi ka dabara. suka taimai lamlam-lamlam har suka dai gamsar da shi cewa fa shi wanga mutum ta ƙare masa kakka a yi asara inda ko da kai ko ba da kai ba mu dai ba mu tafiya sai mun halakar da su kenan in baka ba da goyon baya ba ma aka yi abun za ka dawo kana kallo ne wannan kwaɗayi sai ya kama shi sai ce ya ba da hanya ya ba da dama munzo sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin yahudawa shi dama bai amince da su ba sai ce a rinka ɗauko mai labari don suna iya warware alkawarinsu labari yana zuwa yana zuwa sai wanzu Allah ya ji kishin kishin mutanen nan sun warware alkawari sai ya ce da sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubada ya ce su je su binciko mai cikakken labari amma idan sun samu labarin sun warware alkawari kas su gaya mai cikin mutane don wasu za su kace za su tsorta in ko sun samu labarin suna kan alkawarinsu su zo cikin mutane su haɗe lokacin da suka tabbatar da wayannan sun warware alkawari da suka zo sai suka yi manzo Allah alama da ya gane cewa sun warware alkawari sai manzo Allah yake masa habansa bushara cewa Allah zai ba su nasara su dai hakuri Allah zai ba su nasara to kun ji yadda banu qurayza suka yi warware alkawari ga wane ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin nan shi yaƙi dan zamba ne a wannan lokaci akwai na'am makwabta makwabta eh makwabta na'am kun gane magana shi na gane a takaice yake cewa ashe yahudawa wannan siyasan ta amfani da makwabcinka na kusa da kai don a yaƙe ka ashe ba yanzu ne sun ka fara ba sun fara ne tun da kun gane na ɗaya kenan na biyu yake cewa to a wannan wani mataki da wani shawara ne za a bayar wa mutane su kiyaye to babu shakka wannan sharri ne hudawa tun da ne suna da wannan ɗabi'a har yanzu mun tsaya nan sannan shawarar da zan bayar shine wanda nake bayarwa kullum kai dai mutum kullum ka zama cikin shiri ka fara da kanka kakka yadda da kowa a matsayinka na kai kanka kullum yana ga mana wannan kun gani nan da nake zamne ba wanda ni yadda da shi kuma ba wanda ban yadda da shi ba ina gaya muku gaskiya shi yasa daga cikin siyasa ta ni ban da aboki duk garin gaban da aboki ko guda sannan in kabbar garin ga duk duniya ni ban da aboki ko guda ba ruwana da harka aboki sai dai mutunci in zo mu yi mutunci ina da shawara in kai ma wanga abokin mutunci na ne wanga abokin shawara na ne amma wai wanga aboki na na shine kudda kunni a babu kenan dole mutun shi fara siyasa daga kansa kada ka zamanto kowa abokinka ne kuma kada ka zamanto gurin kowa zaunawa ka kai kai hira ya kamata ya zama kana da list magana da kai cikin wata guda inda zaka ji ta waje da ka ji ta kace wagga magana wani na ya faɗe ta saboda ka sa a wannan wata duka da wani da wani na kaɗai ni hira da su a shekara ya kamata in kai wani magana in ya hita ka gane cewa in magana na ya hita a shekara to da wani da wani na sun kafin da wannan magana saboda a shekara gaba ɗaya in ban da wani da wani da wani babu wanda ne zauna wurin shi ne minti goma sannan ka komo unguwa ungwakwa ya zama kana da siyasa kakkake yadda da kowa kuma kakka yadda da kowa shi mutum ba a ce ba a yadda da shi amma ba a amince mai kai tsaye suka ɗauki siyasa a garinku a ƙasarku daga idan ka zama shugaban ƙasa dole ya zama daga cikin matakin da za ka ɗauka shirin ko ta kwana da makwabtanka da kuke shiri da su cewa tana iya ɓarewa kamar dai mata da miji ne kullum ana iya samun saɓani to ko da aka samu sabani wani mataki za a dauka to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu zai kula da shi ba yanzu shi yasa ni yanzu yana daga cikin siyasa na a wata gaba ɗaya inda za a yi magana ce na ce kaza wanda ya magana kafin ya kare inda ya tabbata nina nice to zan ce ma wani na ya ce kaza saboda na sa a wannan wata da wa da wa na ni magana da su amma kai baka da shiri ka zo gurin wannan ka zauna ka zo gurin wancan ka zauna ka zo gurin wannan ka zauna a'a duniya ba mata wannan siyasa kenan daga cikin shawara da za a yi mutum ya zama shirin kota kwana in kana da makwabta ku yi zaman lahiya da su amma ku yi shirin kullum ya zama kana shirye da abin da inda za su bijire ma yau kana iya ɗaukan mataki a kansu gobe sai a zauna lahiya Allah ya samu lansu ra'ayi ne irin nawa ko wannan ba an gane misali yana iya yiwa wani ra'ayin shi ba irin nawa ba ne amma dai mutum na adam yana da hatsari ƙwarai kuma ka sa a ranka ku riƙe wannan da kyau kowa yana iya juya ma ba in ka sa a wannan alanka ran da kake tsammanin wani na ya juya min ba baka damuwa inda dama ka sa alanka yana iya juya maka baya dan adam ba kamili bane ba kamili bane dan adam kenan ka to kana ce yanzu ni nawa ne ya baka da baka san mutum bane Allah ta tsaya mana to shikenan kun ga da suka yi manzo Allah su dama an yaudara na shigo-shigo ba zuri su kai ba manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan abun ya zo masa sai ya ɗauki mataki na gaggawa a takaice da inda ba muna basɗi ne a tafsirin mu ba sai bayan an yaƙi dai an ƙare kun dai jirgin da son kai wanda ya wanga laifi me ya nema a gurinka duk wanda ya buɗe ƙofa ya ce a shigo a yaƙe ka kenan shi kan shi ma yana iya zuwa ya kashe ka kamar yanzu abubuwan da suke faruwa kana zaune da makwabcinka kuna lahiya kalan rana guda sai shi amfani da wata dama ya ce yana son ya cutar da ka bai kamata ba ni ana zaman tare ba a yin hakan to bayan an yi an ƙare manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo gida yana hutawa in ban manta ba ko yana gidan Zainab ne ta wanke bangaren gashin kansa na bangare guda za ta wanke dai sai Jibril ya zo ya same shi yace me ku kun aje makami ne yace eh Jibril yace ai su su aje makami ba har yanzu fada bai kare ba ku je ku dira ma banu Qurayza ba ku ga abin da sun kai muku ba Allah ya ce ku je ku ɗau mataki a kansu manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza yace kan wanda ya tsaya yayi sallar asar daga cikin ku sai kun je kun samu bani quraiza suna janubu sharq kudu maso gabas a Madina har yanzu unguwar tana nan yau in ka je madina da kacce a kai ka hayo ba ni ƙorarsa ana kanka har yanzu suna yankin awali su ina duka na sai unguwannin nan a ana dai gama ga inda wani sun ka zama nan kaza ne wanga tarihi kaza ne wanga tarihi kaza ne an caccanza amma dai unguwar dai ita ce unguwar to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje dama kun gane suna da ganuwa abinda ake ce ma ganuwa mutanen da in sun ka zo a gari mamaye ne a kai cikin dare sai a zo a mamaye ku sai a kame masu ku ko dai ku bi a mai da ku bayi ko ku ƙibi a karkashe ku sai wannan sarki ya mamaye garinku ya mai da shi karkashin garin shi sai a yi haka haka suke mamaya sai su yi garuruwa to su daga cikin tsarinsu in kun ka kafa ƙauyenku sai ku yi gini ku zagaye shi sai ku bar koha guda ko biyu in dare sai a sa maza su yi gadi kaiwa da ku tsaya nan in kun ji moci ku yi ihu sai mutane su taso kowa sai ya shirya kuma babu damar a tsallaku haka ake yi to sun wa banu quraiza sun zagaye garin garin su shi yasa na Allah yake ba mu labari wa anzalal ladina zaharuhum Allah ya sabkar da wa'inda sun ka taimaka ma kafirai min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi min sayasihim daga cikin ganuwansu daga cikin gidajensu wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'b sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu to da suka zo suka zagaye su sai Allah ya sanya musu tsoro tsoro ya kama su ba sa iya hita tsawon kwana 25 suna zagaye daga baya dai sun ka sallama shine sa'ad bin mu'ad a bisa shawarar shi yace shawarar da yake bayarwa duk wanda ya kai shekaru na balaga a kashe shi sauran mata da yara a kama su a matsayin bayi aka yi muwafaka akan shawarar shi haka aka yi musu kuma da misali shi yasa ku ku kula da kyau ya za a yi ne ba yahude wanda bai sallah ban ce ma wanda ya musulunta ba wanda bai sallah yaya za a yi ne ya ji tausan kashe musulmi yau bai hude inda zai kashe musulmi miliyan guda duk ganin yake bai ɗauki fansar abin da aka yi makakanninsa ba abubuwan da ake filistin in kana karanta tarihi kana sani yahuda ramo gayyata suke yi ko ba za su iya cimma gaci ba saboda ni Allah ya ba manzonsa nasara ba yadda za su yi sai dai su mutu da wannan bakin ciki musulunci Allah ya ɗaukaka shi sun kashe mutane na kalli bidiyon na kaga ce wannan a cikin kwakwalwarka wai ba yahuda yana tare da kai ba zai amfani da guba ba ba zai amfani da makami ba ba zai amfani da kaza ba dan ya ga ya halakar da kai wannan shi in yayi shi a ganin shi ramuwa ce an ce ramuwa gayya ta hi wancan ta hi menene zafi ta hi farko zafi ko to duk irin wannan ne shine na Allah yake ba mu labari Allah madaukin sarki yake cewa ru'uba ko فريقا تقتلون قل ركوا قدم المفعول على الفاعل هنا sai an kace kuma wa ta'siruna fariqan fa ukhira al-maf'ul in ka san larabci ai ka san wani abu ne an ka fadi an fariqan taqtuluna mana kun kashe wasu daga ciki da umarnin Allah da yaddan Allah sannan kuma kuka kama wasu daga cikin menene daga cikin waɗanda suka sauro su ne yara da mata to kun je da an kai musu to wannan abin har yanzu yadda kuka ga muna karanta wannan tarihi haka su ma suna karanta wannan tarihi yadda kake zuwa ka koyi ƙur'ani ka san fassararsa ciki da waje haka suke koyon ƙur'ani su san fassararsa da ciki da waje sun riga sun san tarihi dukkan su ƴan kaka guda ne babu wani ɗaya ɗaukar ɗaya duk ɗan kaka guda ne inda in ka ɗiba ƙabilar yahudawa a tarihi duka in ka ɗauka banu ƙuraiza su wani mu karanta asalinsu shi ƙuraizan nan an ka ce banu ƙuraiza ‘ya'yan ƙuraiza kun gane misali kawun mai gida ne sauran fami ɗin shi ne kawai munan muna da wani sai a ce fami kaza wani ɗauko misali alishina sai a ce wane wane alishina ko ba ka bane wane wane alishina arawa suna da wannan ni abu da na fahimci alishina kamar wani babba ne a cikin gida to zuriyar shi sai a rinka danganta ta zuwa gawa zuwa gare shi ina ganin kuma ba su ɗaya ba akwai da yawa waɗanda babban gida sai a ta rinka jingina zuriya zuwa gare shi to su ma kwarai za a yi kama haka ne ya an kace bani kwarai za ka ɗauka wani abu ne a'a wani dattijan gida ne da yake da fami da yawa sai ana jinginawa shi ƙurezan nan ibini namam bini hazraj bini sare bini sab bini yasa bini sa'ad bini lawai bini jabar bini namam bini azir bini uzair kuna ne uzair ko uzair bin harun harun bin imran kaga sun zaure da su annabi Musa kenan an ta yake nan kenan duka ƴan kaka guda ne su suna karanta wannan tarihi suna gane asalin su suna gane kaza ka Allah kare mu daga sharrin su kan mu tsaya mu ci gaba da karatu mu Allah madaukin sarki yake cewa wa awrathakum ardahum Allah madaukin sarki ya gadar da ku kasan su wa diyarahum da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyinsu kun ji abin da Allah ya ma mu'minai ni'ima da shi Allah ya ba su gadon gidaje al-irfu gado shine duk abin da ka samu ba tare da wani ka wahala ba kuma ba tare da wani zai kwace ma ba ya zama gado shi yasa aljanna gado Allah yake basuwa saboda gado shi zaka yi yadda ka ga dama ne dauki misali babanka ya mutu ya gama wahala ya tara dukiya da ya mutu ya burma kai hawa kawai zaka yi baka san yadda aka yi ba aga aljanna baka sai da aka aka kera ta ba sai Allah ya ce ya baka gadon aljanna to su ma banu qurayza sai Allah ya ce ya gadan ma musulmai da menene da kasan su wa diyarahum da gidajen da suka gina sannan wa amwalahum da dukiyoyinsu wa ardan da kuma wani ƙasa wannan ƙasa da Allah zai baku lam taqauha ba ku riga kun kai zuwa gare ta ba ma'ana ba ku riga kun mallake ta ba amma za ku mallake ta nan kamar bushara ne Allah yake musu shi yasa maluma suka yi sabani wa ardan lam taqauha da ƙasa wadda ba ku riga kun kai gare ta ba za ku same ta kaulun rajin shine ardu khaybar ganin ƙasan khaybar Allah ya ba musulmi wannan buɗe wasu ka ce a'a suna ganin garin makka ne wasu ka ce a'a sauran garuruwa ne su ne farisa da rum da sauransu amma magana dai mafi rinjaye a wurin malaman tafsiri wa ardan lam taqauha da wani ƙasa da ba ku riga kun kai zuwa gare ta ba shine ƙasan khaybara wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance mai iko ne akan komai ma'ana wannan alƙawari da Allah ya muku zai cika shi dan yana da ikon cika alƙawari Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kunji nan ne ko shi yasa yana daga cikin girmamawa da Allah yake mu annabinsa baya kiran shi da sunansa ya kai wannan annabi qul li azwajika kace da matayanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in kun kasance ku kuna son rayuwar duniya ne da kawa na duniya fata'alaina kuzo umatti'ukunna in jiyar da ku daɗi abin da ake yin da tamattu'i a nan in mutum zai saki mace shi hado ‘yan atahinne da ‘yan turare da ɗan buhun shinkafa ya ce to amsa bayan ta amsa sai ya ce kuma ya sake ta ta tashi gidansu Allah ba ta wanda ya yi shi shi ne tamattu'i ɗan abubuwan da ake haɗa mu mace kafin a sake ta to kuma tayin manzo Allah ya ce shi gaya musu in kun tunna turidna alhayatad duniya in kun kasance kuna son rayuwar duniya ne wazinataha da kawan duniya fata'alina ku zo muti'ukunna zan je da ku dadin na sakin da zan yi muku wa usarrihukunna sarahan jamila in yi muku saki saki mai kyau ma'ana saki wanda babu zagi babu cin mutunci wance zaman mu dai bai zama lokaci ne Allah ya kawo ƙarshen zaman mu ki hakuri Allah ya baki wanda ya yi ni ni ma Allah ya ba ni wata tafi ki kaga babu cin mutunci haka ake so duk mutumin da dalili ya kawo wani kaddara ya wulga na rabuwan aure ka a rabu cikin cin mutunci don yana ewa wata rana a koma ce inda ta bata ma da rai za ka bata da 'yan gidansu za ka ci mutuncin iyayenta a'a tsakaninka ne da ita ka yi ƙoƙari a yi rabuwa mai kyau don wata rana in an ka koma sai a kalli juna da mutunci abu na biyu in ana tare da ni tambaya me ka wannan magana malamai suka ce abin da ya kawo wannan magana kafin a yi a samu dukiya daga wajen banu ƙwararza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da matayensa ana rayuwa ne irin ta daidai gwargwado ana dai maneji ana na ana haƙuri da juna to yanzu da aka samu dukiya da ya zo gida sai matan shi suka zo suka tsare shi gaba daya suka ce yanzu sai an yi muna ƙarin cefane cefanen da ake bawa ya yi kaɗan inda dukiya ta samu mu ma a yi muna ƙarin cefane manzo Allah ya shiga damuwa akwai riwaya a cikin Bukhari sahabbai suna neman izini su shigo manzo Allah ya hana sai Abubakar ya nemi a yi mai izini sai ya shigo sai ya tarar da sun yi cokai-cokai gaban manzon Allah akan sai ya musu ƙarin cefin sai da na umar ya nemi izini shi ma a bari ya shigo aka mai izini ya shigo ya ga manzon Allah cikin damuwa sai ya za a yi nemi faranta wa manzon Allah da rai ya gare manzon Allah ya sito na'am kuna magana ne yaya za a yi ga ya faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rai shine sai yake ce da shi ya rasulallah kaga ko da za a ce wance matana za ta neme ni wani abu na dukiya in ƙara mata a cefane ko ciyarwa na yau da kullum da na bugi wayanta manzo Allah ya dariya ya ce to ga sunan yanzu sai sun zagaye ni dole sai na ƙara musu cefane abubakar ya tashi zai kai ga aisha ya dake ta umar ya je zai kai ga hafsa ya dake ta ala ce a ba haka za a yi ba in dai duniyar suke so shi manzo ba duniya a gaba gare shi ba bai iya zama da su shi nemi ɗan abin da ya ba su su yi gaba ya nemo su ya kawo kun gane misali haka ake yi ya kuma ta ahalus sunna kuma ahalus sunna haka ake yi kowa ya san shi waye kai ka san ahalus sunna ne su ma su san matan maza su ahalus sunna ne bai yiwa don mijin wance ya ba wance kaza ke ko kice sai mijinki ya baki kaza zaman aure ibada ne ba neman duniya ba sannan kai kuma abin da zai kwantar maka da hankali kai abin da za ka iya kada kai ma iyalin ka ruwa wani marewaci ne kamar su abu su fiya kamar da tarihi ya nuna ba haka ake nufi ba yanayin samun ka yanayin bukatarka kada ka yarda ka ɗora wa kanka buƙatar da ta wuce samunka idan kana da samu mai yalwa ai rayuwa mai yalwa idan kana da samu taƙaitacce ai rayuwa taƙaitacciya ku mata ku yi haƙuri da duk halin rayuwa yadda ya zo saboda zama auren ibada ne haka ake yi sai a huta Allah ka hutar da mu to kamar yadda riwaya ta zo manzala ya je Aisha gefe ya ce to ke zaba zaki zabi zama da ni ne ko kuma zaki nemi in sake ki ne je ki sha da baban ta ce a'a kakka bari shi ma shi jiya ai ni abu gudana na karo ko gurin ka kadde ka bai kakka gaya ma sauran matan ka cewa na zabe ka ka dai ruhi su in wata ta yi sakaci ta yi gaba ma ni ina da eh ta ce ai ni ina nan kun gane misali inda su mata haka suke yanzu in kana da mata uku ko hudu sai a tura wata sai kaga sun ce wallahi ba mu yadda mu in dai bai kaza ba sai dai sake mu ke in ka dauka da ya zo wacce sai ta kama ya shi wanka da bashi ruwan sanyi da tanta ke zai kira ta hushi in ki gaba zai ce ta sa a daga mata kaya ita da haka shi ma ya kamata mu kula da shi mataye kuna tare da namiji ki kokari ki kyautata masa kake bari a ce kuna ku bi ko ku uku kace kike muzanta masa bai da kyau to kun ji dai abin da ya faru Allah ya ce wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in ko kuna neman kuna son Allah da manzonsa kuna nufin Allah da manzonsa ma'ana in kuna neman yardan Allah da manzonsa waddar al-akhirati kuma kuna neman ku samu gidan lahira ku sani fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran azima to lalle Allah ya yi tanaji ga mai kyautatawa daga cikinku ya mata tanajin lada mai girma shine aljanna ya nisa annabi ya ku mata annabi wannan babu girma ma a ciki wai sai ga wani dan iska ya ciko ciki tatar yana sukan matan manzon Allah ai ba sai an ce ma wannan tsinan ne ba wallahi Allah ya karrama wa'annan bayan Allah ku ji muji ya nisa annabi ya ku mata ya annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin duk wacce ta zo da alfahisha daga cikin ku me yake da alfahisha mubayyinatin mabayyaniya me yake nufi da alfahisha a ku bari in fayyace mu a larabci duk a qur'ani kaf yana nufin alfasha zina sai an sa mata alifin da lamu amma duk inda aka ce alfasha babu alifin da lamu ana nufin zunubi ba zina ba yana in wani tankwararre zai ce ai manya a cimin kunna bi fahishatin duk wacce ta zo da zina a ciki sai ka tsaye sai ka ce kai baka san qur'ani ba da Allah bari fata al qur'ani tashi ka je ka koyi qur'ani an gane wannan ko kenan na alfasha bi ma'ana abdunu ba zina ba ya nisa annabi ya kuma ta annabi man ya ci min kunna bi fahishatin duk wanda ta zo da laifi daga cikin ta aikata wani zunubi mubayyana mabayyani yudha'af lahal azab salin ka mata azaba lehin da za ka yi a baka zunubi guda matan mazala in ta yi zunubi biyu za a bata daifai ne don kanka an ka ce yau za a fi lalaza ba ya sama to ta a aka da kasancewa ana nufin ba gudan ba ko kuna da wata shubha an kore sai aka ce daifai ne linki biyu duk laihin da wani zai yi a yi mai uku ba guda su mata yan manzo ana biyu za a yi musu saboda girman wanda suke gidansa sannan in sun kai aikin lada kuma ladar su ta hita ka yawa saboda girman wanda suke gidansa an gane misali ko don haka in kika yi sa'a kika zama matan malam to ki san gidan wa kike gidan malam kike eh maza Allah ba malamin su bane malamin kowa ne kenan matansa ma suna da bambanci a wurin Allah haka ma matar da ta aure almajiri ya kamata san cewa ita tana gidan malam nan wasu abubuwa bai kamata a ce su ne ake yi gina su yasa kullum nake ce mana sunna jama'a ba ga baki ake faɗin ta ba a aiki ake dabbakawa ya kamata mu bambanta gidajen mu ahlus sunna da sauran gidaje kaga yanzu dai sai ka kasa bambanta bikin suna na gidan ahlus sunna da na wanda ba ahlus sunna ba ka kasa bambanta bikin aure na gidan ahalin suna da wanda ba na gidan ahalin suna ba in za a yi biki wadda yan wace za a kai ka kasa gane yar ahalin suna ce ko ba yar ahalin suna ba ce jama'a za mu rika faɗin suna da baki ne ba mu ɗabbakawa ai dole sai an ɗabbaka ya kamata ka san cewa ku kula ga abin da ke so in samu kowa ya rike kowa ya zama yana da ra'ayin kansa shi ba ra'ayin wane ba kowa ya zama yana da program nasa ba na wane ba in aka zo harkar gida ya zama kana da program ɗinka gida na ga yadda ake yi kowa ya sani makwabta su sani yan uwanka su sani matanka su sani ƴaƴanka su sani a ba kaza da kaza da kaza wani bai yarda da shi abin da ya kamata ya sani in mutum ya zo magana ku duba yanzu garin nan wani za a yi biki gidansa ba a orkes za a yi ba ba ra'ayinsa kenan ba wani in za a yi biki gidansa ba masu gangun masu ke zuwa ba ba ra'ayinsa kenan ba wani in za a yi biki gidansa za a ga motoci za a ɗauko haya ana ta da ƙura a cikin unguwa ra'ayinsa kenan wani in za a yi biki gidansa masu wazi yake gayyatowa ra'ayinsa kenan kai ma ya zama kana da naka ra'ayi kaka ce yanzu ban yi kaza ba za a ci kaza za a ci kaza baka da ra'ayin kanka kenan Allah ya samu dace na na muke wakana zalika ala Allah yasira wannan fa abu ne mai sauki a gurin Allah na linka azaba da wacce ta yi laifi kun ji na dai sannan wa man yaqnut min kunna lillah to wacce ta yi biyayya daga cikin ku ta yi ma Allah biyayya daga cikin ku wa rasulihi kuma ta yi ma manzo Allah biyayya wa ta'mal salihan sannan ta aikata aiki nagari nu'tiha ajraha marratayn zamu ba ta lada liki biyu lala akwai bambanci ko babu a tsaya a nan kadai matan manzo Allah in an ka bar su nan kadai kowa ya san matan manzo Allah ta hi babarsa babarka saboda darajar da take da ita baka iya faɗin mummunan magana kanta sai wacce ta hi babarka ce zaka ga ma mummunan magana akwai adalci babu adalci wannan kadai sai kai misali sai da ka tambayi mutum idan babar ka ta yi alheri lada nawa ake bata in ta yi zunubi lada nawa ake bata to matar manzo Allah in ta yi nawa ake bata Allah ne ya ce shi rinka musu yake yi to kuma sai ka zo ka ce ba mutanen kirki ba ne su za ka zo kana suka da haka ba a ƙidar ahlus sunna ba ne sukan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tadna laha rizqan karima kun mun yi mata tanajin arziki mai girma mana tsawaban hasanan fil janna mana mun yi mata tanajin lada mai girma a cikin gidan aljanna ya nisa annabi ya kuma ta annabi lastunna ka ahdi min nisa kai kufa ba irin sauran mata bane an gaba ne ko ba haka bane duk inda zaka kwatanta mace ba irin matan manzo Allah bace in taqaytunna matukar kuka ji tsoron Allah kuka yi ma Allah da manzon sa biyayya saboda haka fala takhda'na bil qawli ku daina yin kasa kasa da zance in za ku yi magana ma'ana in ta kama za ku yi ma wani magana kakku yi mai magana kasa kasa magana ta kashe murya kakwai wannan fayyadma allazi fi qalbihi maradun sai wanda yake da rashin lafiya a cikin zuciyarsa yayi kwadai shine wanda yake da ma'ana rashin lafiya na zina kasan shi wani Allah ya jarabe shi da matsalan mata ne da mace ta ce barka da ah lahi lahi kala sai ga shi yanzu har ya samu masoya to kan ma ku wani wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana dai wadda bata saba ma al'ada ba ku faɗi magana dai dai wadda kenan mutum ku mai magana kamar uwa tana magana da ɗanta ne ɗa dai in ba tsinanne bane baba kana ma magana baka tunanin wani abu ya faɗa mu a rai sai dai Allah ya tsere mu albarka ne ko tana yi wa ba ta yi to ku yi magana tsaka tsaki gwargwaron yadda Allah madaukin sarki abin da bai saba ma shari'a ba sannan wa ƙarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku wala tabarrajna kada ku rinka fita tabarrujal jahiliyatil ula kuna fita kuna bayyana irin bayyanar da aka yi a jahiliya na farko kada ku yi wannan Allah madaukin sarki ya samu dace ma'ana tabarrajna ma'ana kada ku bayyana adonku kada ku rinka yin hita kuna mai bayyana adonku da yanayin jikinku kamar irin yadda aka yi farko irin jahilan farko yadda suke kada ku yi wannan wa aqimmus salata ku tsayar da sallah wa atina zakata ku bayar da zakka wa qina Allah wa rasulahu kuma Allah da manzon sa biyayya inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait Allah madaukakin sarki yana son ya tafiyar muku da menene ya tafiyar muku da ar-rijs shi ne datti na ne nake ban ga inda nake ban to na ga wajen inda ma yuridu Allah ai Allah madaukakin sarki yana so ne li yuthiba ankum ar-rijsa ya tafiyar muku da zunubi alamar suka ce ar-rijs ana al-ithmu ya goge muku zunubanku ya nisan da ku daga zunubi ya ahlal baiti ya ku mutanen gidan manzon Allah wa yutahhirakum tatahira ya kuma tsarkake ku tsarkakewa daga zunubi Allah madaukin sarki ya samu dace now yana tambaya nan da Allah ya ce wa ƙarna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidajenku wannan umarni khasun ne ga matan manzo Allah su kadai ko kuma ya shafi sauran matan musulmai kun gane misali amsar shine wannan umarni ba ya takaitu ne a matan manzo Allah su kadai ba ya shafi dukkan matan musulmai baya halasta mace ta zo tana yawo kamar yadda namiji yake kai kawo sai in dai wani bukata na yin hakan ya kama shi ma da sharaɗin ta suturci al'auranta ta yadda wasu mazaje ba za su sha'awanta ba amma matukar ta saba ma wannan to ta saba ma Allah subhanahu wataala wannan baballahi ne sabani abin da yake faru a wannan zamani a yanzu mace ita ta za ta yi ma magana ita ta za ta nuna ma ta fito kaga kenan sai dai addu'a wacce za ta fito sai ta yi wanka ta sa turare ta sa kaya masu kyau tattatin karo ka kafin kawai ga kaji kanshin turaren ta sai kawai ga sai ga sai a ce ma bonsoir kuma da kayan magana sai ce Allah ka ba mu aljanna sai su ce amin ina da kun karu da aljanna wallahi mu ji tsoron Allah fa Allah bari addini ba son zuciya bane babu son zuciya cikin addini saboda addini na Allah ne yadda yake so haka ake in kai ba yadda yake so baya karbawa kuma kada ka dauka dan wani ya ce gyara wai haushin ka yake ji wala yanka gyara amfanin ka ne kuma kakka dauka dan na ki gyarawa na cutar da wani wala kan ka cutar haka mata ku kiyaye abun da Allah yake so ku yi shi za ku ga abun da kuke so in kun ki kuma wallahi za ku ga abun da ba ku so na'am tana magana ya ce wani akan sa turare har suka samu matsala shi da matarsa ya ce mata tabari ta ce a'a ai su yan izala su ne sun ka kawo ana sa turare kun gane to Allah madaukin sarki da kansa ya faɗa cewa kadar mataye su rinka bayyana ƙawarsu ga mazajen da ba nasu ba turare yana daga cikin abubuwan da suke bayyana ƙawa na mace ko ba gaba ne yana daga cikin abin da yake tayar da sha'awa na mataye da na mazaje yana abin da yake jayo a yi zina ta hanci zina ta ido zina ta menene duk wasu sharuɗa na zina ana samun su sanadiyar sa turare sai dai zama farji ce yake gazgatawa inda aka mace ta kiyaye dokoki na Allah kun san magana tana da fadi kasancewar muna takaitawa ne ba ma son mu mai alwanta Allah ya sa mu dace alihin shi ne tambayar da yake yi menene hukuncin da macen da sai ta shirya sai ta ce wa miji za ta tai kaza za ta tai kaza za ta tahi to wannan lahin shi ne ko dai ya rabu da ita ko dai ya sita ta ko kuma in ta fada halaka kai ya tsammanin zai tsira mu kiyaye mata ya mu'amala ne duk matar da ka san baka iya ba ta umarni ta tsaya kai ku sallami juna ne kada ita kada ka bari ta halaka a hannunka dan sai ta halakar da kai ban fahimci ko an gane abin da nake nufi ba idan kana da mace ya kamata ta san tana karkashin ka ne abinda kake so duk ayi in bai saba mu shari'a ba shi za ta yi abin da ba ka son a yi ko menene in bai saba mashi da ba shi za ta yi wannan ita ce matar da za ku zama da ita amma matukar kana tare da mace ita take da wani bangare na hurriyar tata cewa ita take da yancin yin kaza sai ka ce ta za a yi kasan matan nan sai hankuri a a amana ce iyaye suka baka yan mutane ce suka ɗauko suka baka amana duk abin da zai hallakar da ita kyakkabari ga misali kawo mace sai ta ga mota a tsiyace sai ta yi tsaye kan hanya ta cewa ta kauce sai dai mota ta hauta za ka kyale ta me za ka yi ai za ka iya kokarin ka janye ta don kar ta cutu ko ba haka bane to mota ta buge ta in ta bi Allah ya fi sauki da ka bar ta saba wa Allah ta mutu ta haɗu haushin Allah ya fi sauki naka duk namijin da matarsa bai iya ba ta umarni ya seta ta ai akwai hanyoyi na seta wance eh kin fita ba da izini na ba ni a matsayina na mijinki karki saki shikenan gobe sai ta hita sa ta daki ya mata wa'azi jawo mata aya jawo mata hadisi in tace ta bata yadda ba in ta abinci karkaci ta ki dainawa ka daina kwanciya da ita ta ki dainawa yanzu an kai mataki na ƙarshe na bugu to a zamanin yanzu bugu mace ma hatsari na gare shi kuma haka bane ba da ba ka shawara ka buge mace eh yanzu kenan sai a ɗauki mataki na gyarawa in akwai ne za su shigo tsakani su shigo tsakani in abun bai yi kwankwal da juna amma lalle lalle ka ka bari mata tana cikin sabon Allah kuma ka ce ya za ka yi ya za ka yi to bari in kan mutu ka ce ma Allah ya za ka yi na'am Allah ya ce wa kunna ma yutla fi nan ne ko wadkurna ma yutla fi buyutikunna sannan ku kiyaye wadkurna ay wahfazna ku haddace ku kiyaye ku ninka maimaita ma yutla fi buyutikunna abinda ake karanta shi a cikin gidajen ku min ayatin lahi na daga ayoyin Allah wal hikimata da sunnar manzon Allah inna Allah kana latifan khabira Allah madaukakin sarki ya kasance mai tausayi ne ai ma'ana yana da shi ne tausayi ga bayansa habiran kuma mai ba da labari ne game da ayyukan da bayansa suke aikatawa akwai lokaci mu shiga wannan aya ko lokaci ya kare ina ganin lokacinmu ba zai ba mu damar ɗauka wannan aya ba don ko mun ɗauke ta minti goma zai ishe mu kuma lokacin da ya rage bai wuce minti biyu ko ya ma yi za a ci allah ya samu dace to karatu yau dai haka ya zo a wannan muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada na muka kuskure Allah ya yafi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ba mu ga ma mutane ba